أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yan uwa muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala wanda bisa yarda shi da amincewar shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba yayi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba darasin da ya gabata mun fara tattaunawa dangane da du'a'u qanutil wutri ko du'a'u qunutil wutri wato yin addu'a a alqanuti na wutri wanda matashi darasin mu yau kusan shine gabar magana na 117 manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace allahumma inni a'udhu bi ridaka min sukhlik wa bi mu'afatika min uqubatik وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من ظل اللهم إني أعوذ برضاك Allah ina neman tsari da yardarka min sukhdik daga barin fishinka wa bi mu'afatik da lafiya da ka bani min uqubatik ina neman tsari daga uqubarka wa a'udhu bika ina neman tsari daga gare ka minka daga kamuwa da za ka yi mini la uhusi sana'an alai ba zan iya kirdige yabon da nake gare ka ba an ta kama afnai ta ala nafsi kai kamar yanda kai bi kanka sahabiyul hadis huwa ali bin abi talib radiyallahu anhu sahabin da ya roci hadisin shine ali dan abi talib Allah ya dada shi qad taqaddama sharhuhu sharhin shi ya gabata unzur hadith raqam 47 wato ka duba sharhin hadisi wanda ke namba na 47 gabar magana ta 18 manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha adhabak inna adhabaka bil kafirin mulhaq اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونؤمن بك ونخضأ لك ونخلأ من يكفرك Allahumma ya Allah iyaka na'bud kai kadai muke bautawa walaka nusalli wa nasjud gare ka muke sallah muke sujudi wa ilaika nas'a zuwa gare ka muke tafiya wa nahfit muke gaggawa narju rahmatak muna fatan rahamanka wa nakhsha azabak muna jin tsoron azabanka inna azabaka bil kafirina mulhaq lalle azabanka a bar riskarwa ne ga kafirai ko kuma inna azabaka bil kafirina mulhiq azabanka mai riskuwa ne ga kafirai Allahumma inna nasta'inuk Allah mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruk muna neman gafaranka wa nuthni alayka al-khaira muna yaban alheri gare ka wala nakfur ba ma kafirce ma ko butulce ma wa nu'minu bik muna ba da gaskiya gare ka wa nakhada'u lak muna kalkastar da kai gare ka wa nakhla'u man yakfur sannan muna barin duk wanda ya kafirce ma hada atharun min qawli umar bin al-khattab wannan asar ne daga cikin maganganu na Umar dan Khattabi Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace nahafit ainusari ma'ana muna rige rige amma da yace mulhiq a karanta shi bi kasril ha'i aw fathiha ko dai kace mulhiq ko mulhaq duk ɗaya ne sai dai wal awwalu ashhar na farkon yafi shuhura kace mulhiq ay waqi'ul la mahalata bihim ma'ana azabar zai faru gare su babu makawa amma fadan shi dai ce nakhla ma'ana natruk duk wanda ya kafirce maka to mu ba ma tare da shi to sai azzikiru akibas salami min alwutri abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke ke karantawa karshen sallaman wutri in yayi yakan ce subhanal malikul quddus ثلاث مرات وثالثا يجهر بها ويمد بها صوته يقول رب الملائكة والروح من ذلك سبحان تركي يكو يا تبتغ الملك mamallakin komai da kowa al-quddus sarkakakken sarki manzo Allah kan faɗa haka salata marratin sau uku wa thalitha na ukun yujhiru biha manzo Allah kan bayyana wa ya muddu biha sautahu sannan kuma yakan ja sautin shi ma'ana ya faɗe ta da maddi wa yaqul sai kuma ya ce a rabbil mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku da kuma ar-ruh shine jibrilu alaihi salam sahabiyul hadith huwa abdurrahman bin afza radiyallahu anhu sahabin da ya roci hadisin shine abdurrahman ibn afza Allah ya dade shi وقد تقدم شرح معانيه شرح معنون حديث يا غباتا انظر حديث رقم 35 كدوب حديث دكي ده نمبر 35 to sai du'aul hammi wal huzn addu'a zai yi magana akan damuwa da kuma bakin ciki wanda karanci ne kake iya raba mutum da damuwa a yanzu ko kuma tunani irin wanda zai daga mutum hankali wasa ya ti ba da du'a'ul karabi da sannu bayan du'a'ul hammi wal hazan abinda zai zo shine du'a'ul karabi wato addu'a ta in ka samu kanka a cikin halin damuwa ko bakin ciki yaya zaka yi wal farq bainal karbi wal hazan bambancin da ke tsakanin kalman alkarbu da alhazan domin duk mukan fassara shi da bakin ciki akan ce misali fulanun makarub wani yana cikin bakin ciki ko a ce fulanun mahzun wani yana cikin bakin ciki ma'ana mukan bashi ma'ana daya to sai dai bambanci yace annal karba idan an ce karba huznun ma'a shidda wato huzn bakin ciki ne tare da tsanani na wani al'amari a rayuwa da ya sami mutum wannan shi ake shi da shi alkarb wa bainal hammi wal hazan da kuma tsakanin alham damuwa wal hazan da bakin ciki kila wasu malaman suka ce kuma wahidun walaysa kadhalik dukkan guda biyun suna bada ma'ana daya shine ma'anan bakin ciki amma dai abin ba haka yake ba fa innal ham idan an ce alham innama yakunu fil amri al mutawaqqi yakan kasance fil amr mutawaqqa abinda ake tsammanin zai faru wannan shi ake shi da shi alham wato wani abu wanda bai faru ba amma ana tunanin faruwar abin to wanda ke cikin wannan halin sai a ce cikin damuwa yake misali mutum na da marar lafiya kuma marar lafiyan ya kai hali wanda ana ganin cewa kaman ba zai rayu ba to makusantan shi abinda suke ciki shine alham damuwa na abinda suke jin tsoron ya kasance shine rasuwar marar lafiya amma wal huzun shi ko huzun fi ma waqa abinda yake ya riga ya faru wal ham huwa al huzn alladhi yuzibu al insan al ham damuwa shine bakin cikin da ke ramar da mutum mutum ya sanya damuwa a ran shi karshe har asar din damuwar ya bayyana wa yaqul mutum zai iya faɗa cewa hammani shai ai azabani mana abin da yake ya lizinci mutum a ce to akwai damuwa tare da mutum musamman abin da zai dauki lokaci mutum na tare da shi damuwar bata kau ba to ala ayi halin kowanne a cikin su musiba ne ko dai a ce abin da bai faru ba kana jiran zai faru kuma ka san abin zai faru ba makawa to wannan damuwa ce ko kuma bayan faruwar abin shi ma dai musifa ce Allah sauƙaƙi manzo Allah yakan karanta Allahumma inni a'udhu Allahumma inni abduk wa ibn abdik wa ibn amatik nasiyati bi yadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qaba'uk أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي من ذلك كرنت اللهم إني أبدك الله ني باوانكني ibnu abdik dan bawanka ibnu amatik dan baiwarka nasiyati biyadik al'amarina na hannunka domin abin da ke nasiya shine makwarkwada kai ma'ana sarrafa al'amarina komai da komai na hannunka madin fi ya hukmuk sannan hukuncin ka zartacce ne gare ni adlun fi ya qaba'uk sannan duk abin da ka hukunta a kaina wannan abin adalci ne as'aluka bi kulli ismin huwa lak ina roƙonka da dukkanin sunan da yake naka ne sammaita bihi nafsak wanda ka ambaci kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko ka saukar da shi a littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma ka sanar da wani daya daga cikin halittanka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma a sunan da kake banta da shi a ilimin gaibin da baka sanar da kowa ba wannan ke nuna cewa sunayen Allah suna da yawa an san wasu ba san wasu ba to ina roƙonka an taj'al al-qur'ana ka sanya al-qur'ani ya zama rabi a qalbi wato ya zama farin ciki ko nutsuwa na zuciyana domin idan an ce arabi wato shine abin da ke rayar da abu kamar yadda idan ruwan bazara ya sauka mutane sukan yi farin ciki saboda ana ganin albarka za ta sauka a bayan ƙasa to ka sanya alƙur'ani ya zama farin ciki da kwanciyar hankali ga zuciyata wa nura sadari ka sanya alƙur'ani ya zama hasken ƙirjina wa jala'a huzni da yayewar baƙin ciki na wa zahaba hammi da tafiyan damuwa na sahabiyul hadis sahabin da ya roci hadisan huwa abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu shine abdullah dan mas'ud Allah ya dade shi qauluhu fadan manzo Allah da yace inni abduk ibnu abdik ibnu amatik izharu tadalluli wannan yana bayyana kalkasar da kai wal khuru da dai kalkasar da kai wal i'tiraf bil ubudiyya da kuma furici cewa shi bawa ne na Allah domin ya ce inni abduk ni bawanka ne wa inna ma lam yaktafi bi qawlihi inni abduk a manzon Allah bai kame ba da ya ce inni abduk bal zada fihi sai da ya kara cewa ibnu abdik dan bawanka ibnu amatik dan baiwarka li'anna hadha ablag saboda hakan shine yafi kai matuka wa akad ya fi ƙarfi fi izhari tazalluli wajen bayyana kalkasar da kai wal ubudiyya da kuma kasantuwar shi bawa li'anna man malaka rajulan saboda wanda ya mallaki mutum laisa misla man malaka huma abawaihi ai ba daidai yake da wanda ya mallake shi tare da baban shi ba ina fata muna ganewa yanzu a ce wannan shi kadai kake mallaka wannan kuma kana mallakan shi kana mallakan mahaifin shi da mahaifiyar shi to kaga wancan wanda kake mallakan shi da mallakan mahaifiyar shi to wannan mallakan tafi zama kamala yanzu akwai mutumin da zai zama kana da sulda kana da karfi iko akan shi amma baka da karfi iko akan mahaifin shi shi zaka iya sarrafa shi dole amma ba zaka iya wa mahaifin shi tilas ba akwai kuma wanda in ka tashin zaka umarce shi ba ma shi zaka gaya ba baban shi zaka sa a kirawo ko baba shi ka ce a cewa ne abu kaza saboda ka isa da su to anan sai manzo Allah yake tabbatar da ubudiyya da kalkasar da kai da shi da mahaifin shi da mahaifiyar shi dukan su bayan Allah ne qauluhu fadan shi da yace nasiyati biyadik kinaya an nufudhi hukmihi fihi wannan kamar kinaya ne sakayan magana dangane da zartar da al'amarin shi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa annahu tahta qudratihi wa qaharihi cewa yana karkashin iko na Ubangiji da kuma karkashin rinjayen shi ma'ana baya da iko ko tasarrufi ko yanda zai yi face yanda Allah ya hukunta madin fi ya hukmuk sannan hukuncinka zartacce ne gare ni ai nafizun fi ya hukmuk ma'ana hukuncinka ba wani abin da zaka hukunta a kaina face abin ya tabbata qauluhu fadan shi da yace adlun fi ya qaba'uk ai kullu ma tahkumu fiyya fa huwa adlun duk abin da ka hukunta gare ni to wannan abin daidai ne li anna al adla sifatuk saboda adalci shine sifanka wa zulmu muhalun alai zalunci korarre ne daga barinka wal adlu idan an ce adalci shine wad'u shay'i fi mahallihi ka ajje abu aurin da ya dace ka ajje wannan shine adalci wazzulmu khilafuhu in an ce zalunci shine sabanin adalci wato ashe ajje abu a wurin da bai dace ba shine zalunci ka ajje abu inda ya dace shi ake ce da shi adalci da haka idan mutum ya sifantu da sifa ta zalunci to zaka samu tasarrufin shi ya sabawa yanda shari'a ta yi umarni sai a ce wani azzalimi ne amma har idan yayi muwafaka da abin da shari'a ta koyes kawai dai an wa wani da wani ba daidai ba shi ku ɗabi'ar ɗan adam in kamar ba daidai ba sai ya sifanta ka cewa kai azzalimi ne ko da hukai daidai saboda wannan ɗabi'an shi baya son gaskiya misali in muka duba hatta a wurare na hukunci misali muƙaddara yanzu abin da ke faruwa ga ma'aikata wani sa'in ma'aikaci zai yi ba daidai ba amma idan an hukunta shi da abin da ya kamata a hukunta shi sai ce an zalunce shi misali an zo wurin aiki ba a same shi ba sau ɗaya so biyu so uku kuma babu dalili da ya tabbatar da cewa ba zai zauna aikin ba an zo ba a same shi ba sai aka bashi kwairi sai ce an zalunce shi amma ba wani aiki da za a ɗauki mutum face akwai ka'ida na farko ga lokacin da ake son ka je ga lokacin da ake son ka tashi kuma ka amince da wannan idan uzuri ya faru gare ka na ba za ka zo ba ga hanyar da za ka bi don sanarwa idan larura ta faru gare ka bayan ka zo wurin aiki za ka tafi kafin lokacin tashi ga hanyar da za ka bi ka sanar a idan hali ya kama ba za ka zo akan lokaci ba duk babu wani aiki face sai an baka tsari to amma dan adam saboda son zuciya zai dai zo lokacin da ya so ya ga dama sannan zai tashi lokacin da ya ga dama kuma radda ya so ya ki zuwa wurin aikin amma idan za a hukunta shi akan hakan sai shi ba aimar adalci ba ya manta cewa shi ma abin da ba adalci yayi ba ina fata muna ganewa to ta kowane bangare sanya abu a wurin da bai dace ba wannan shi ake shi da shi zalunci to sai shi kauluhu fadan shi da yace as'alu ina roƙonka ila akhirih zuwa ƙarshen abin da ya fada wannan shuru'un fi du'a wato ya shiga fagen addu'a kenan ba'da izhari tazalluli wal khudu bayan kalkasar da kai da risnawa ga Allah وهذا من آداب السائلين wannan na daga cikin ladubba na mai tambaya ko mai roƙo wato ladubban addu'a wa hadhihi alhala aqrabu ila ijabati su'al kuma hali irin wannan yafi kusa ya sanya a ansa addu'a ta mutum la siyama idza kana almas'ul minhu kariman musamman idan wanda za a roƙa ko a tambaya mutum ne mai karamci idan ya kasance mai karamci ne to in ka bi ta hanyar da ya dace za ka samu kyauta da karamci a wurin shi wallahu ta'ala akramul akramin Allah madaukakin sarki shi ne mafificin masu karamci wa iza tabarra ilaihi abduhu wa tazallal idan bawa ya kalkassar da kai ga Allah ya rusuna wa azhar al khudu wal khushu ya bayyana kalkassar da kai da kamewa thumma sa'al haja sannan ya roki Allah bukatun shi yunfi zuha fi sa'atihi Allah zai ansa mar addu'a shi a wannan lokacin alama huwa allaik bi karabihi wa judihi bisa ga abin da ya dace da karamci nashi da kuma baiwa da kyauta irin nashi wato ana son lokacin da mutum ke addu'a ya bayyana da sufofi na kamala sufofi na karamci sufofi na dacewa kada mutum ya zauna yana addu'a yanzu roƙo yake Allah ya bashi wani abu sannan ya zama irin zaman harbi mun fahimta mutum ya zama irin zaman ladabi wato kamar irin zama na sallah sannan lokacin da mutum ke addu'a ya rika ji a ranshi cewa Allah maɗaukakin sarki zai ansa masa ya rika ji a jika kar ya ɗauka cewa a wannan abin fa da wuya Allah ya ansa masa saboda kana roƙon wanda yake da akwai ne sannan ka yi amfani da lafazi kalmomi waɗanda suka dace sannan akwai bukatan ka sifanta Allah da sifofi waɗanda suka dace da shi misali mutum laifi yake son Allah ya gafarta masa ya kirara Allah madaukakin sarki da sifofin da ke nuna cewa Allah mai gafara ne sannan ya yarda ya ikirari cewa shi din mai laifi ne yayi kuskure kuma ya amsa yayi neman yafiya yake ci Allah ya bayyana cewa laifin da ya tabbata in banda Allah ba mai yafe masa yanzu ya nuna kalkasi da kasawa shi ubangiji ka ji kanshi kamar gafara to idan bawa ya bayyana gaban Allah da sa'irin wannan sai Allah ya fi masa haka nan idan mutum lafiya yake nema to ya nuna cewa lafiyar nan ba wanda ke mallakar bayar da ita in ban da mahalicin sammai da kasai ya nuna cewa Allah daman shine ke sanya rashin lafiyan ga wanda ya so a matsayin jarabawa yayi addu'an Allah ya arzuta shi da abin da ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya sannan yanzu yana mika hannun roƙo akan Allah ya arzuta shi da lafiya idan bawa ya sifantu da irin wannan abu ne mai sauki sai Allah madaukakin sarki ya ansa idan mutum halin kuncin rayuwa ya shiga yana da bukatun hanyar da zai warware matsalolin shi to ya bawa Allah madaukakin sarki zabi misali ubangiji bukata nake da akwai mukaddara misan gidan haya ke zaune yana fuskantar barazana yau an kore shi can gurin gobe an kore shi can jiba an kore shi can to idan ya tashi ya roki Allah madaukin sarki ya arzuta shi da gida amma ba zancen ya ayyana wata hanya ko ka Allah ka sa wane sai min gida ko ka sa wane bani a a ya roki Allah madaukakin sarki ya sare masa idan Allah ya anshi addu'an shi to shine mafi sanin wace hanya tafi dacewa ubangiji ya ga dama ya sare mar kudin shi da kanshi ya saya a a ya ga dama ya sanya wani ya bashi ga sunan hanyoyi na Allah yawa suke da ku ina fata muna ganewa kuma daga cikin ladubba na addu'a kada ya zama kana addu'a a yanzu kuma ka rika dauka cewa gobe ko jibi sai kaga alamun addu'a ka ta ansu wanda kuma abin da ke ba mu wahala kenan a yau mutum so yake da ya zauna dare daya dare biyu uku in yi addu'a to kawai ya fara ganin canji idan za a kai sati yana addu'a to mutum sai ya rika ji a jika cewa kaman addu'a shi ba zai ansu ba wannan yaudara kai ne don Allah madaukin sarki ba ai matilas shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki na ansa addu'ar ɗaya daga cikin ku matukar bai gaggauta ba baka yi wa Allah iyaka ba cewa kai kana son bukatar ka daga nan zuwa lokaci kaza ta ansu to wani zaka samu zai ce maka wani idan Allah akwai al'amari da ya taso muna da bukatan addu'a shi to shi kenan za a ta ku addu'a ubangiji Allah ya tabbar da alheri wani ba haka ke so ba abin da ke so in ya taso ya kawo bukata Allah wani bukata muke da akwai kaza da kaza da kaza ke faruwa da Allah ya sanya za a yi to abin da ke so ya ji a bakin ka ka ce mara an gama wannan kuskure ne abin nan fa ba a hannunka yake ba da a hannunka yake sha zai yi min Allah ne fa za a roƙa yau inda naira dubu ne ko dubu biyu aka tambaya da Allah wani taimaka ma da naira dubu ɗaya ko dubu biyu sai ka ce an gama hannu za ka sanya a jihu ka ɗauka bada to amma bukata ce wadda kai ɗin ba za ka iya ba haka wanda ake roƙon ya addu'an shi ma ba zai iya ba to zancen ka ce an gama wannan kuskure ne to daga cikin mutane abin da suke son kenan su ji a ce an gama wannan shiga hurumi ne wanda ba na mutum ba har sai kaga Allah ya jarrabo su da cewa kai ai addu'a a bakin wane kamar yankan wuka subhanallahi alazim wani malamin har ya fito yayi ikirari cewa shi cikin addu'o'in shi Allah baya kunyata shi bai taba roƙon Allah Allah ya hana shi ba amma yana faɗan hakan da sigan yaudara ya yaudaru wanda suke magana da shi zai sanya shi aiki yayi masa abu kaza nake so yace ai ina son in gaya ma cewa ni tun da nake Allah bai taba kunyata ni ba ban taba roƙon Allah bai hana ni ba duk irin wannan ganganci ne idan akwai abubuwan da da yawa in mutum zai roƙa abinda ya fi dacewa ba wa Allah zaɓi mun fahimta ba wa Allah zaɓi misali muƙaddara mutum abin hawa yake son Allah ya sare masa saya akwai buƙatan ya ba Allah zaɓi shin sayan abin hawan ya fi zame masa alheri ko kuma rashin shi domin akwai abin da a zahiri za ka ga in ka mallake shi alheri ne to amma sai ubangiji hikima ta kaddara abin ya zai ma shari to amma idan ka ba wa Allah zaɓi cikin abin da kake nema to ba shakka sai Allah ya zaɓa ma abin da ya fi alheri sannan bawa ya yarda da duk abin da Allah ya kaddara domin idan mutum ya roƙi Allah maɗaukin sarki ta yi abin da ka roƙa din ya baka ta yi ya baka sama da abin da ka roƙa a ta yi ubangiji ya kauda ma wata musifa ko bala'i da ke tinkara ka a duniya sakamakon addu'ar ka baka sani ba ta yi ubangiji ya aje ma addu'ar ka da kai sai gobe da kiyama sai a ce to ga addu'a ka ta ansu amma ijabar ga ta sai zo aka baka ala ayyi halin mumini ya zama ya hakuri da yarda da abin da Allah ya kaddara masa ka yarda cewa Allah shi ya faɗa cewa ku roke ni in an samu ku fad'uni astajib lakum kuma baya saba alƙawari kuma yake cewa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina sun rage ka idan bayina sun tambaye ka dangane da ni ka gaya musu cewa kusa nake da su kuma ina ansa addu'ar mai addu'a in ya roke ni to idan bawa na wannan matsayin na aliqinu billah to sai ka samu dangantaka tsakanin shi da mahalicin shi dangantaka sai mai kyau sannan Ubangiji yana farin ciki da bawan da ke yawan roƙon shi karka zauna dundundun ka ce a kai sai ta ci tira sannan sai ka ga ba gaba ba baya to sannan ka maida al'amari zuwa ga Allah madaukin sarki wannan kuskure ka kasance tare da Allah a lokacin da ake zaman lafiya to idan ka samu kanka cikin kakanuka yi to in ka tinkara Allah sai Allah biya bukatarka amma ya kasance kai ba ruwanka da al'amarin Allah ka tambaye shi ko ka roƙe shi a sai halin wahala ya samu ai ko mutum ne kai wa haka zai ji ba daɗi misali mutum baka ziyartar shi baka gaida shi kuma babban ka ne kuma yana da hanyar da zai taimaka maka kullu kullu baya ganin ka a sai idan wata musifa ta faru wanda ka buga dama da hagun bayan da ka iya sannan ka je ka ce da Allah ran kai da dan taimaka mana buka za ta so karshen ta zai iya ce maka to ai ku matsalan ku ba a ganin ku sai rana irin wannan amma duk mutumin da zaka je ka gaishe shi yau da gobe ko da babu komai a nazo in gaishe ka to idan wani al'amari ya kama na a taimaka to insha Allah zai taimaka maka to haka Allah madaukin sarki yana son bawa ya rika roƙon shi lokaci bayan lokaci ina fata muna ganewa qauluhu fadan shi da yace bi kulli ismin ai bi haqqi kulli ismin da haƙƙin kowane suna da ya ce huwa lak ihtaraza bihi an ghayr ismillah wato anan ba a roƙon Allah da wani suna wanda ba sunan Allah ba li'annahu lamma aqsama bi kulli ismin saboda lokacin da ya rantsuwa dukkan suna huwa amun li jami'il asma wato ya hada dukkan sunaye wa akhraja anhu ma huwa ismun li ghayrihi sai ya fitar da wani suna wanda ba nashi ba huwa lak ma'ana cewa sunan da yake naka ne li'annal qasm bi ghairi Allah la yajuz saboda rantsuwa da suna wanda ba sunan Allah ba baya halatta yanzu wani zaka ji ya faɗa cewa ya rantsi da annabi to ba a rantsuwa da annabi misali wani sayan adabi an bahaushe idan an yi ta magana zai ce maka haba to abin da yake so ka ce mara Allah domin idan ka ce mara Allah sai yarda kamar rantsuwa ne kai to wani idan an ce haba sai ka ji ce annabi wai a babin rantsuwa to kuskure ne wani kuma kai tsaye ma sai ka ji ce ya rantse da annabi to ba a rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da wani aljani ba a rantsuwa da wani kogo ko wata dabba ko rana ko wata ko abin da ya kama da wannan ana rantsewa da sunaye na Allah da kuma sifofin shi mutum zai iya rantsewa da sunayen Allah zai iya rantsewa da sifofi na Allah don haka ya halatta mutum ya iya rantsuwa da alkur'ani mai girma amma dai mutum ya ce ya rantse da takwaron kwatsi ko ya rantse da wani dutse na gari kaza ko mutum ya ce ya rantse da ko aradu ko ya ce ya rantse da wata gamshika ta hanyar zango mai dan kunna daya to duk wannan wani abu ne wanda ya saba shari'a gaskiya ana rantsuwa da Allah ne qauluhu fadan shi da yace sammaita bihi nafsak wato abinda ka ambaci kanka da shi fa ka anna hadha tafsirun lima qabla wannan kamar ya fassara abinda ya gabace shi ne li'anna kauna lismi lahu an yakuna isman li nafsihi saboda kasantuwar sunan shi zai iya zama suna ne nashi qauluhu fadan shi da yace au anzaltahu fi kitabik yana nufin anzaltahu ala ahdin min anbiya'ika fi kitabikal karim sunan da ka saukarwa daya daga cikin annabawanka a cikin littafinka wanda yake mai girma amma da yace au allamtahu ahdan min khalqik ko ka sanar da shi ga wani daya daga cikin halittunka yana nufin mil anbiya'i wal mala'ika daga cikin annabawa da kuma mala'iku amma da ya ce a wista'afarta bihi ko kuma abin da ka zaɓu ko kake ɓanta da shi a tasasta bihi nafsak ko abin da ka keɓe kanka da shi fi ilmil gaibi a cikin abin da yake gaibu ne bi haisu innahu la ya arifuhu illa ant yayin da babu wanda ya san da shi sai kai wala ya tsaliwu alaihi ghairuk wani ba zai iya tsinkayen shi ba in ba kai ba وهذا كله تقسيم لقوله بكل اسم هو لك duk wannan zai zama taqsim ne fadan shi da yace kowane suna wanda yake naka wa qad istufida min hadha anna lillahi asma'an abinda zamu fahimta anan cewa Allah madaukakin sarki na da sunaye khilaf ma dhukira fil qur'an sabanin abin da aka faɗa a cikin alkur'ani wa ala lisanin rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma harshen manzo sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun qawluhu sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'an wa tis'ina isma mi'atun illa wahida lil hasar cewa Allah madaukakin sarki na da suna 99 shine 100 ba daya hakan ba yana nuna cewa takaice sunayen Allah su ɗari ba ɗaya ba ne abinda wani ke fahimta kenan don abinda wani ke fahimta cewa sunayen allah cisa'in da tara ne ɗari ba ɗaya to wannan baya ba da fa'idan alhasru ta cewa amma dai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya haddace su ya fahimce su zai shiga aljanna abinda ake nufi anan wanda ya fahimci sunaye na allah guda casa'in da tara kuma ya kiyaye ma'anoninsu ya yi aiki da su to babu shakka ya sifantu da sifa ta wanda Allah zai sanya a aljanna domin har dan kawai wanda babu aiki ba a la'akari da ita misali kamar har dan alqur'ani mutum ya haddace alqur'ani kuma aikin shi ya hannun riga da alqur'ani to wannan har dan za ta zama hujja akan shi gobe alkiyama kuma abin da ya kamata mu sani mu fahimta dukkanin harda baki daya hikima a ciki yin aiki da abin da harda ta hukunta mun gane da kyau misali mukan yi haddan alkur'ani mu hardace hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu hardace maganganun malamai yanda in hali ya kama mutum zai iya jawo aya ya kuma jawo hadisi na manzon Allah a babban kalubalen da ke gaban mu shin ayar da ka haddace kake karantawa mutane kana aiki da ita hadisin da ka haddace kana aiki da shi idan mutum baya aiki da shi da shi da wanda bai haddace ba duk ɗaya ne a har ma musifan shi a wurin Allah ya ɗaran mana wanda bai haddace ba saboda shi zai zama hujja gare shi kana da har da abin baka aiki da shi kuma abin da ya taimakawa magabata Allah ya musu rahama bunƙasar ilimin su da ci gaba a rayuwarsu ta fuskan addini shine aiki da abin da suka karanta kuma wannan abin a bayyane yake kamar bayyanar rana a lokacin hantsi dukkan ni'imar da Allah ya yi mutum in baya aiki da ita akan ɗauki mutum a matsayin butulu na sha faɗa cewa yanzu ko kuɗi Allah ya sare ma kana samun kuɗi amma ba a ganin tasirin kuɗin a jikinka sai ka ji an ce wani butulu ne yawa Allah butulci misali za a ce dubi abin da yake ɗauka na albashi a wata amma ka dubi halin gidan shi yadda yake ciki saboda la'akari yake da samunka ana ganin samunka ya kai a ce ana rayuwa a gidanka ba irin rayuwa ta kalkasi haka ba to ko a ce yanzu wani kasuwa yake yi akalla akwai jari na miliyan kaza a wurin shi yana juyawa amma sai ka je gidan shi ka iske to rayuwar da ga nan wurin abin da ake la'akari da shi yanda kake samun kuɗi ya kamata a ce jin daɗi da walwala a gidanka ya ɗaran haka to in har wannan zai zama aibu a rayuwa ina ga mutumin da zai yi ilimi amma baka ganin tasirin ilimin a rayuwar shi za a ce wannan malami ne ko kuma wannan malama ce amma za ka iske su a majalisi na fira majalisin da ake cin naman mutane a yi gulmar wancan a yi tsegumin wancan a yi ƙarya da wancan bayan kuma abin da suke da shi na ilimin ya hana haka za ka samu a ce wancan malami ne ko waccan malama ce a ƙarƙashin ƙasa dai suna abubuwa wanda bai dace ba mun fahimta da kyau to da haka sai zama tasirin ilimi a rayuwar mutum shine mafi mahimmanci sama da tasirin kowane abu musamman ba yanzu ni'imomi da Allah ya yi masu yawa hanyoyin ilimin sun yi sauki kwarai da gaske yanzu mutum na wuri ɗaya a zaune sai kamo gidan rediyo zai ji ana gabatar da darussa mabambanta wani sa'in mutum ya kamo talabijin ga darussa nan ana gabatarwa mabambanta wanda in ko dai ka ji da yaranka na uwa shine Hausa ko kuma ka ji da yaren turanci ko ka ji da harshen larabci in kana ji ko ma wani yaren daban sai wanda kake so ba wani lokaci da zaka buƙaci ka daga ga program na addini a yanzu har ta kai ga a wayarka in kana da ita zaka buɗa ka dago feji feji mabambanta wanda ake isar da sakonni na da'awa wanda kake son kai browsing in bidiyo ne idan audio ne in ma rubutacciyar lecture ce ko wata makala da zaka dauka karanta da kuma yare mabambanta idan kana iya karanta Hausa akwai rubuce-rubuce na Hausa idan larabci ne akwai rubuce-rubucen larabci idan turanci ne ga sunan burjak wani sa'in kana kan gadanka a zaune a kana watakila ma kana cikin mayafinka za ka ɗauki wayarka ka ɗauko abin da kake son ka kalla kuma ka amfana da shi ka gani ima ce wannan wanda da sai ka yi tafiyayya ka hau abin hawa ka tafi gari kaza amma yanzu ilimin cikin nufin Allah ga yanan kullun yaɗuwa yake yi to a yanayi irin wannan me ya kamata bawa ya samu kanshi a ciki ya samu kanshi mai gode wa Allah a bisa wannan ni'imar in ka gode mar ƙara ƙara ma zai yasa ce wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid shela ce sanarwa ce daga Allah cikin ni'imar da yawa al'umma ya tabbatar da cewa idan sun gode zai ƙara musu amma idan sun yi butulci to babu ko shakka za su haɗu da fishin shi Allah madaukin sarki ya sauƙaƙe faɗan shi da ya ce an tajja Allah ƙur'ana rabi a ƙalbi yana nufin farha ƙalbi wa sururahu wato farin ciki da nishaɗi na zuciya waje alahu rabi allahu li'an al'insan saboda mutum yartafu ƙalbuhu fiyar rabi imil azman mutum yakan samu kwanciyar hankali da nutsuwa a lokacin bazara wato lokacin da ruwan saman farko ke sauka yanzu misali kamar da ake cewa idan wata ya nisa za ka da an yi jigun-jigun komai an tace ai wata ya nisa bar sai an yi albashi to da zaran an fara alat mutum ko nashi bai shigo ba da ya ji an ce an fara to kuma sai ya samu kwanciyar hankali saboda ya san shi ma nashi ba zai dade ba to da zaran an ce yanayi na damana ya sauka kaji an yi ruwa a gari kaza ko da a garin ku ba a yi ba to za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali saboda ka san lokacin ya yi a garin na kai maza yi to wanda ke cikin annashawa da jin daɗi irin wannan to haka ake son alƙur'ani ya kasance a cikin zuciyar mumini shi yasa manzo Allah ce an tajji alqur'ana rabi a qalbi ka sanya alqur'ani ya zama farin ciki da kwanciyar hankali da jin daɗi da annashawa sannan wani abu mamaki wato karatun alqur'ani yana da daɗi kuma daɗin da ba wanda ke jin shi sai wanda ya saba karanta alƙur'anin kuma Allah ya sanya mar nishaɗin karanta alƙur'ani idan mutum ya samu kuncin rashin karanta alƙur'ani saboda wani dalili wallahi sai ka ji kamar mutumin da ya ɗauki tsawon lokaci bai ci abinci ba ko mai ko bai sha ruwa ba zai zama yanzu a ran shi ba abin da yake son ya karanta ya samu nutsuwa kamar alqur'ani kuma lokacin da mutum ke karanta alqur'ani galibi dukkan wasu tunane-tunane da tashin hankali mutum mantawa ke da su za ka samu abubuwa sun cunkushe ma a ranka ga damuwarka iri kaza ga damuwarka iri kaza amma cikin nufin Allah da ka fara karanta alkur'ani mai girma musamman kana ta dabbori da ma'anonin shi wayancan abubuwan tunaninsu ma ba ka yi lokacin da za ka kare cikin nufin Allah sai ka samu kanka cikin nishaɗi da walwala to shi yasa har kullum mutum ya saba wa kanshi da yawan karanta alkur'ani har alkur'anin ya zama jinin shi ba karamin alheri bane ga mutum yayin da a gefe wani karanta alkur'anin nauyi yake masa a awa ashirin da hudu da mutum ke da shi a wuni da kwana wani za ka samu baya da minti goma cikakke da ya ware a kullum cewa zai karanta alkur'ani bai da shi minti goma a awa ashirin da hudu wai duk zarfan shi na rayuwa na neman abinci sun mamaye komai kuma alkur'anin shi ne kundin rayuwar shi ai babu ko shaka akwai nau'i na sakaci a rayuwa irin wannan alƙur'ani ka sa minti goma a cikin al'amarinka ko da ku da dare mutum zai fita ya ayyuka ya dawo ya ga jiki tikis yanzu babban abin da ke gaban shi kawai bacci kuma in ya tashi gobe har ya dora a lalle idan mutum yana son ya samu nutsuwa samu kwanciyar hankali lalle ne ya saba wa kanshi karanta alƙur'ani sosai ya kuma saba wa kanshi tsare sallah na farilla akan lokaci ya saba wa kanshi nafila to la sai mutum ya samu nutsuwa samu kwanciyar hankali wannan gaskiyar magana ce ina tabbatar muku wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da ya saba wa kanshi tsare sallah kan lokaci mutumin da ya kula da nafilfili mutumin da ya kula daddare ya tashi ya nafila ko da ko rakawoyi kaɗan ne mutumin da ya saba wa kanshi karanta alkur'ani mutumin da ya saba wa kanshi azumtar azumi na nafila bayan farilla wallahi zai yi wuya ka same shi cikin kuncin rayuwa ko da ko baya ko titiriti baya da kuɗi a ce ma yau ga wani abu ya zo wai ya saka shi wani kaho kaho ya rasa ya zai rayu a abu ne da ba zai yi ba da kawai na Allah saboda bayan da za a ce kana tare da Allah a cikin ayyuka na ibada irin wannan ka zo ka tsare salloli guda biyar kai sujudi ga Allah kana subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kai ruku'i kana subhana rabbiyal azim sannan ka zo kai sallolin nafila ka karanta alqur'ani zancan Allah ne kai tsaye kake karantawa kai azumi ka kame a wani sa'in zaka tashi kai sallah a lokacin da mutane ke bacci kai ma kana son kai baccin amma saboda kwadayin rahamar Allah madaukakin sarki ka tashi kai nafila da dare ko da ko raka'a biyu ne ka tsawaita tsayuwa a cikin su kuma sannan ka samu wai al'amuran duniya sun zo sun sha magaba a akan ba zai yi ba to amma duk mutumin da ya saki wayannan abubuwan ya fuskanci kuɗi ko duniya ga dangada duk abin da ya same shi ma shi ya saya ko me ya same shi kar ya zargi kowa ya zargi kanshi saboda mutum ya san me aka halice shi don shi to sai cewa yamilu ilayhi ya zan yana karkata zuwa gare shi wa ya kharju min alhammi wal gham mutun ya fita daga damuwa da kuma bakin ciki wa ya hasulu lahu nashadu nashadi ya tabbata gare shi wal ibtihaj da walwala was surur da farin ciki amma fadan shi dai cewa nura sadri wato shine inshirahu sadr wato a samu yalwar kirji wato rashin damuwa li'anna sadara saboda kirji idan kana munsharihan idan ya zama abu da yake ya kunu munawwaran zai zama mai haske qauluhu fadan shi dai ce jala'a huzni ay inkishaf huzni yana nufin yayewar bakin ciki na amma da yace zahaba hammi yana nufin zawalahu anni wato gushewar bakin ciki ko damuwa daga barina waja a fi nihayat hadis a ƙarshen hadisin abin da ya zo shi ne ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam faɗar manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa ba wanda zai karanta wannan illa azhaballahu hammahu wa huznahu face Allah ya tafiyar mada damuwar shi da bakin cikin shi wa abdalahu makanahu faraja bayan wannan sai Allah ya canza mar da yayuwar bakin ciki da kuma damuwa sai ya zan baya tare da wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan karanta Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani wal ajzi wal kasli wal bukhli wal jubni wa bala'i daini wa ghalabatar rijal manzo Allah yakan karanta Allahumma ya Allah inni a'udhu bika ina neman tsarinka min alhammi daga damuwa wal hazan da bakin ciki wal ajzi da gajiyawa wal kasli da kiwuya shine kasala wal bukhli da rowa wal jubni da tsoro wa bala'id dain da rinjayen bashi a ce bashi ya nauye ka ya fi ƙarfinka wa galabatar rijal da kuma rinjaya ta mazaje sahabiyu da hadis sahabin da ya roci hadisin huwa anas bin malik radiyallahu anhu shine anas dan malik Allah ya dade shi wa jaa fi bidayatil hadis qawlu anas radiyallahu anhu a farkon hadisin maganan anas ya zo Allah ya dade shi yace fa kuntu akhdumu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullama nazal na kasance nikan yi wa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam hidima a duk lokacin da ya sauka fa kuntu asma'uhu yukthiru an yaqul naji manzon Allah yana yawan fadan cewa Allah alhamma wal hazan wato yana yawan fadin wannan addu'an cewa Allah ya kare shi daga damuwa da bakin ciki qala taibi imamu taibi ya fada cewa alhamma damuwa fil mutawaqqa wajen abin da ake tsammanin zai faru kamar yadda bayani ya gabata zu amma wal hazan fi mafat kuma al hazan shine cikin abin da ya wuce yanzu idan an yi mutum rasuwa halin da yake yi a cikin wannan hazan ne saboda an riga an yi rasuwar ya riga ya wuce to amma idan wani abu da ake tsammanin zai faru to wannan shi ake ce da shi damuwa to sai ta yi wa bala iddain asalin bala asalin karamar abbala shine al'iwijaj shine karkata yugal akan cewa bala'a ya bala'u aimal bala'a ya karkace ya bala'u yana karkacewa aimala ma'ana ya karkata wal muradu bihi huna abinda ake nufi a nan wurin ana nufin sakludaini wa shiddatuhu wato shine nauyin bashi Allah ya jarrabi mutum da bashi bashi musiba ne da haka in ba abin da ya zama dole a rayuwa ba kada mutum ya shagaltar da kanshi da cin bashi saboda cin bashi yakan sanya ka damuwa wato ya hana ka bacci wani sa'in da rana kana son ka yawo amma ba ko ina zaka iya shiga ba saboda watakila hanyar da zaka bi akwai wanda ke bin ka bashi a wurin dole ka bi hanya mafi nisa tare da cewa ga hanyar da zaka bi kusa ce me ya sanya saboda akwai wanda ke bin ka bashi a wurin wani sa'in zaka kwanta da daddare kana son ka yi bacci amma tunanin bashin da ake bin ka sai abin ya dame ka to babban abin takeici wani zaka samu cin bashin nashi bai zan dole ba cin bashi ne kawai na more rayuwa yanzu ku yi haƙuri misali yanzu ina amfanin mutum baya da shi mace ba ta da shi mai gidanta baya da shi mahaifanta baya su da shi kuma ta yi bashi ta yi anko ko da ku a gidansa ake bikin wannan ba daidai ba ne yau muƙaddara da rashin lafiya ce wanda ya zan ba ta da shi mai gidan baya da shi tana da hanyar da za ta yi rance to sai ta rance don yin magani ita karan kanta ko kuma ɗaya daga cikin makusantanta ko ko yanzu ina amfani a ce wai mutum ya ci bashi ya sai kayan kallo bashi mutum ya sai kayan kallo wannan ai wauta ce bashin da mutum ba zai iya biya ba yau inda bashin mutum ya yi masara ya saya ko gero ya saya wannan wani abu ne wanda ba za a zarge shi ba a yanzu inda za a daga sauti tsakanin wanda ke bi bashi da wanda ake bi bashi akwai wanda in an ji dalilin da yasa aka ci bashin sai a mutum uzuri nan ya zo ya ranci ya ce in bashi kuɗi zai sai masara alƙawari kaza muka yi da shi ce to kai haƙuri man sai ya samu to amma sai a ji kayan rance ka sai wani abin da yake na wasa ne abinda shi rayuwan za ta yi babu shi yanzu mutum dole sai a ce sai ya yi kallo zai rayu ko kuma mutum ya ranci kuɗi ya sai waya ɗin dubu hamsin to ina dalili in dai ka kira a kirawo ka za ka samu wayar dubu biyar in hali ya kama dole sai an sai wayar saboda rayuwa ta yau da kullum misali waya na saya da ya bani kun ga wayar dubu biyar na saye ta ina ga watakila zargin zai zama kaɗan to amma sai ka fiddo waya lamsi tosh ta dubu tamanin ta aida karanci kuɗin waya ka saya wanda zai ce wani ko baka da lafiya kuma watakila albashin ka wuce dubu talatin ba karanci dubu tamanin ka sai waya kuma watakila a gidanka kun kai ku goma dubu talatin ba ya san ka a wata kuma ƙarshen gidan haya kake ciki to ya za a kwashe shi mun fa gaba sana'a albashin kawai aka dogara da shi kawai saboda a ce shi ma ya shigo birni ko ya shigo gari yake cewa wai shi ma ya shigo gari Allah sauka ke to alayi halin shi yasa har kullum yin rayuwa daidai ƙarfin mutum shi ne adalci ga rayuwa da bahaushe ke cewa wai ba ki da gashin wance ba ki kitsan wance gwargwadon gashin da ke kanki in aka kitsa miki me illa to amma wance ta fi ki gashi kika ce sai kin karo da na roba da na doki da menene ita nata na gaske ne ita kuma wacce nata na ƙarya ne ina fata muna ganewa in aka zo aka kunci kitsan ana sharta mun fahimta to har kullum misali mutum ya yi tafiya gwargwadon ikon shi wala shi ne zaman lafiya rayuwa yanzu misali da ni da malam kabiru dan agaji sai hali ya kama za mu tafi kofar kudu ko mu kaddara za mu je ligar mu dawo ni da shi a ƙasa idan mun jera ni da shi ya fi ni tsawo sai na ce to yanzu ni da malam kabiru mu jera ya fi ni tsawo ai da kunya sai na daddage amma ligar za mu je mu dawo kafin mu je mu dawo ni da shi wa zai wahala ni zan wahala tunda na ƙara tsawo to amma in na tafiye da nake fa sai mu je mu dawo muna fira wani bai san mun je mun dawo ba to haka rayuwa take duk idan karfin ka bai kai abu ba kace za ka yi to za ka shiga uku amma in ka bi ta sannu a hankali abinda kake da iko kana yi wata ran idan Allah ya kaddara za ka yi rayuwa irin ta masu ƙarfi sai Allah ya kaddara lokacin kai to shi ake nufi da wato nauyin bashi wa zalika haisu la yajidu man alaihi ad-dain wafa wannan ko har ta kai ga shi wanda ake bin bashin ba zai iya samun hanya da zai biya bashin ba wala siyama ma al-mutalaba musamman kuma a ce za a rika tuntuba shi a rika tuntuba shi to kai maganan bashi fa lokaci yayi to kuma galibi ƙarya ke haifar da wannan in har zaka fito ka gaya mutum gaskiya abin da ke faruwa wala sai a zanna lafiya duk mu'amala da zaku tsakanin kai da mutum fito ka gaya mar gaskiya ba maganan wani boye dan duk wanda mu'amala ta kasuwanci ta kama tsakanin kai da kai in ma ka rufe wani abu wallahi abin sai ya bayyana to kuma inda abin yafi girman hadari wanda zaka yi aiki tare da su ka bayyana musu sabanin haƙiƙa don radda haƙiƙan ta bayyana dole a samu matsala ko kuma kaddara misali zama na auratayya yau mutum zai aure mace mata ƙarya ko za ta aure shi ta yi ƙarya ƙarshe mai zai bayyana ƙaryan za ta bayyana ko ba ganin mutunci domin duk macen da miji ya mata ƙarya ya aure ta to na farko in ta fahimci ƙarya yake mutunci zai fara zuwa idanta sannan kuma rikici biyu baya sannan bayar da garantin zai mata umarni ta ansa ko ya hana ta hannu to haka nan in ta yi miji ƙarya kafin ta je gidan shi ita ai kaza da kaza da kaza to da ya fahimci al'amarinta na farko mutuncin zai fara zubewa idan shi sannan ba lalle bane in tana da talabat a wurin shi ya ansa to da haka har kullum gaskiya shi ne abin da ya kamata a ce mutum ya rike dan baya yiwa a ce ko da sau ɗaya mutum ya faɗi gaskiya a ce wai ya ji kunya ko kuma ya yi nadama amma sau nawa mutum ke faɗin ƙarya kuma yi nadama ko ya ji kunya wa qala ba'd salaf wani sashe daga cikin magabata ce ma dakhala hammud dayn qalban illa azhaba Allahu min al-aqli ma la yaudu ilay wai hammud dayn bakin cikin bashi ma dakhala qalban ba zai shiga zuciya ba illa azhaba min al-aqli sai ya tafiyar da hankalin mutum ko tunani ma la yaudu ilai abinda in ya ta baya dawowa idan har bakin cikin bashi ya kai ga yayi tasiri a cikin zuciya na mutum to sai ya fito mar da sai ya fitar da wani kaso na nutsuwa a cikin zuciyanka wanda wannan kasan ya riga ya fita kenan wurin qauluhu fadan shi da yace wa ghalabatu rijal ay qaharuhum shine rinjayensu wa shiddatu tasallutihim alai da kuma tsananin nasara da za su yi akan mutum wal muradu bi rijal abinda ake nufi da ar-rijal anan ana nufin az-zalama ko dai az-zalimai wanda za su yi ma karfa karfa aw idda'inuna ko kuma mabarta wanda ke bin ka bashi domin wani sa'i zaka ga wanda bai kai matsayin ya nuna ma ko yatsa ba in bashi ya haɗa ku da shi kuma baka da gaskiya sai ya ci mutuncinka bayan da ka iya ya zo ya iske ka a wurin sana'arka wani sa'in ma cikin iyalinka ya gaigaya ma maganganu baƙaƙe kuma ya tafe shi me ya kawo haka bashi yake bin ka to kaga kenan anan sai maza su yi nasara a kanka wasta'aza sallallahu alaihi wasallam min an yaglibahu rijal manzo Allah sai ya nemi tsari cewa kada maza su yi nasara a kan shi ko dai ya zama azzalimai ne masu shiga haƙƙin mutane ko kuma a'a masu bi bashi lima fi zalika min alwahani fi nafsi saboda abin da ke ciki na rauni da mutum ke da shi a cikin zuciya qala al-karmani rahimahullah karmani ya faɗa Allah ya masa rahama ya ce wa hadha du'a wannan addu'ar min jawami'il kalim na daga cikin kalmomi tattararru li'anna anwa'ar raza'ili thalatha saboda nau'o'an kalkassi raza'il jam'i ne na razila aka ce razila shine rayuwa ta kalkassi da wulakanci to raza'il kuma a kalkasse kalkasse shi to falafa akwai nafsaniya kalkassin da zaka rika jin shi a cikin ranka wa badaniya sannan akwai kalkasci na jiki wa kharijiya akwai kuma kalkascin da ba a jiki yake ba ba kuma a zuciya yake ba a ya shafo ne fal'ula na farko bi hasbil quwwa allati lil insan gwargwadon karfin da mutum ke da shi zai iya fuskantar kalkasi na annafsaniya wato anan ka je wurin da za a wulakanta ka baka da ikon da zaka rama ko baka da ikon da zaka dauki matakin da ya dace dole sai dai mutum ya rika takaicin abin a cikin ran shi to wannan shi ake ce da shi razila nafsaniya wani sayin har ma a bar abin a cikin zuciyar mutum ya rika nema ya sababa mar hawan jini ko abin da ya kama da wannan lokacin da muka tafi aikin hajji sai muke tattaunawa da wani na tsammanin na gaya muku wata mata ce aka ce ta rasu amma abin da ya sababa rasuwan barayi suka je gidanta suka yi sata da kuma mijinta bayan sun ɗeba abin da suka ɗeba sai suka yi mata fyaɗe to wannan abin shi ya zauna a ranta shi mijin yana ba ta haƙuri akan abin da ya faru kaddara ce daga Allah aka je asibiti aka yi mata gwaje-gwaje ba ta da wani matsala a jikinta amma damuwarta wani alaƙa ya shiga tsakaninta da wani ta hanyar cin zali wannan abin shi ne abin da ya zama har ya haifar mata da rashin lafiya ƙarshe ta kai ga mutuwa to kaga wannan damuwa ne a cikin rai duk da ba duk wanda ya san abin cewa abin ya faru bisa tilas ne kuma hatta Allah ba zai kama ta da laifin abin da ya faru ba to amma ina ganin ai karshen cin mutunci karshen wulakanci kenan gurin to irin wannan shi ake ce da shi arzila nafsaniya wa badaniya sai kuma to wannan da yace al'ula bi hasabil quwa wal insan wa hiya thalasa ta kasu gida uku ita ma akwai al-aqliya abu na hankali wa ragababiyya da fishi wa shahawaniya da kuma ta bangaren sha'awa falhammu wal hazan alham damuwa wal hazan da bakin ciki ya ta'allaku bil aqli yana da alaka da hankali wal jubnu tsoro bil ghadabiyya ya da alaka da fushi wal buklu rowa kuma bishahawaniyya ya tare da sha'awa domin duk wanda kaga an ce marowaci ne to sha'awan kudin shi mun fahimta wato sha'awa ke kawo rowa in mutum ya zama mai son kudi to shi tunanin shi in ya saki kwandala kafin wata ta dawo subhanallahi wato marowaci shi ke kidaya in zai bada yanzu na mallaki kaza in na bada kaza kaza fa rage min kenan to wace hanya zan bi in samu wannan amma wanda Allah ya ɗabi'ance shi akan kyauta da alheri ba yana kallon me zai bada ba a yana kallon me Allah zai bashi wal ajaz gajiyawa wal kasal da kuma kasala bil badaniya wannan harka ce ta jiki kana son kai abu amma baka iya ko dai karfin ka bai kai ba in na karfi ne ko idan na yi amfani da dukiya baka da yanda zaka yi tare da cewa kana son kai kuma abin na da muhimmanci amma wabbala wal ghalaba bil kharijiyya bala fin karfi wal ghalaba da rinjayi bil kharijiyya wato wani a gefe guda zai zo yayi ma abin ba za ka iya hanawa ba ko da ko abin zai haifar da cutuwa gare ka misali barawo ya tare ka ya ce ka bashi kuɗi ba ka iya kare kanka dole ka ɗauki kuɗin ka bada wannan kalkasi ne wadda'a addu'an mushtamilun ala jami'i zalik ta tattaro dukkanin waɗannan abubuwan wato neman tsari ne daga fadawa cikin jarabawa ko ibtila'i na yanayin kalkasi irin wannan bitasarruf wato abin da ke faruwa a rayuwar mutum na yau da gobe abinda mutum ke roƙon Allah shine Allah ya kare shi daga dukkanin kalkasi ko wani iri jin takaici a cikin zuciya kalkasi na jiki da kuma wani a gefe guda wanda zai tsare ka domin cin mutuncinka to ina ga yan uwanan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalli ƙasar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu cika da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ki Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta to to ya kalkasar da kafici da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu suka da imani ɗan uwanmu da ba su lafiya gida ko asibiti Allah ba su lafiya wayanda suke lafiya kuma Allah kara musu lafiya na roƙon kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunƙurin cutar da addininmu na musulunci Allah ka yi mana maganin su ta hanyar da ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar na roƙonki Allah ka samu fi ƙarfin zukatanmu ka samu fi ƙarfin shaidani idan ajalin ya zo Allah ka ba mu cikawa da imani